بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan hadisai masu albarka hadisan riyadu salihin waɗanda muke bayani akan ma'anoninsu idan ba a manta ba a darasin da suka gabata muna cikin bayani akan sifar kayan da ya kamata mutane musulmai su sa sai lokaci ya kore za mu tashi daga hadisin abu sa'idin khudri قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu sa'idin khudri Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إزرة, الم... إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mayafin musulmi to yana kasancewa zuwa rabin kauri ne zuwa rabin kauri ne amma babu laifi idan ya kasance tsakanin kauri da kuma ah, idan sawu duk abin da yake ƙasa da idan sawu to yana cikin wuta ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه duk wanda ya ja mayafinsa a ƙasa saboda girman kai Allah ba zai kallo na rahama zuwa gare shi ba رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi ingantacce
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال An karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi yana cewa مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء na wuce ta gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam mayafi na ya dan sauka ƙasa فقال يا عبد الله ارفع إزارك sai ce ya kai bawan Allah ka daga mayafinka mana فرفعته ثم قال زد فزدت sai na daga sai ya ce mun ƙara sai na ƙara فما زلت أتحراها بعد sai ke cewa dan haka tun daga lokacin ban gushe ba ina kiyaye haka فقال بعض القوم إلى أين sai ɗaya daga cikin mutanen yake cewa zuwa yaushe
فقال إلى أنصاف الساقين mana ɗaya daga cikin mutane yake cewa zuwa ina ya ce ka ɗage sai a shi a wanda ya rawaito hadisin wato abdullahi bin umar yake cewa har zuwa rabin ƙauri رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة duk wanda ya ja tufansa saboda takama da girman kai to allah ba zai masa kallo na rahama ba ranar alkiyama فقالت أم سلمة كيف تصنع النساء بذيولهن sai umu salama ta ce to mata yaya za su yi da gefen majanyinsu ko kuma gefen zaninsu
قال يرخين شبرا sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai su sake shi gwargwadon taƙi
قالت إذا تنكشف أقدامهن sai ita ummu salama take cewa an sun yi haka to diga digansu za su bayyana قال فيرخينه ذراعا لا يزد sai yake cewa to sai su sake shi gwargwadon zira'i kada su ƙara رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح abu dawud ne ya rawaito da tirmizi kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce
باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا babin da yake bayani akan cewa an so kada mutum ya tsananta wajen sanya tufafi masu tsada قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب akwai wasu daga cikin hadisai sun gabata a babin da yake bayani akan falalar jura yunwa da kuma falalar yin tsaka tsaki a cikin rayuwa da yawa daga cikin hadisai sun gabata masu muhimmanci a waɗancan babukan da suka wuce a nan kuma za a faɗi wasu daga ciki وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga muwaz dan anas allah ya yarda da shi yake cewa maza Allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان يشاء يلبسها duk mutumin da ya bar tufa saboda kaskantar da kai ga Allah tare da cewa yana da ikon hakan to Allah madaukakin sarki ranar alkiyama zai kira shi a gaban halittu ya nemi cewa ya zaɓi tufa ta masu imani a sa masa tufar da za a tufatar da masu imani ranar alkiyama a ce ya zaɓi guda ɗaya a tufatar da shi a gaban mutane رواه الترمذي وقال حديث حسن turmuzi ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي babin da yake bayani akan cewa ana so mutum ya zama tsaka tsaki a lokacin da zai sa tufa amma kuma kada mutum ya zama ya takaita zuwa abin da mutane za su iya masa izgilanci ko su raina shi in dai ba wata bukata ce ta sanya haka ko kuma wani dalili na shari'a ba wata manufa ta shari'a عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال an karɓo daga murɗan shu'aib daga babansa daga kakansa Allah ya yarda da kakan nasa yana cewa wato Abdullahi bin Amr bin As قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده Allah yana so ya ga alaman ni'imar da yawa bawansa a tattare da shi mana in Allah ya ma ni'ima yana so ya ga alaman ni'ima a tare da kai in kana da dan hali a dinga ganin tufafinka suna da kyau رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء babin da yake nuna cewa haramun ne maza su dinga sa alharir kuma haramun ne su zauna akan alharir sannan kuma babin yana bayani akan cewa ya halatta su mata su sa alharir
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال an karbo daga umar allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة kada ku sanya alharir saboda duk wanda ya sa alhariri a duniya to a lahira ba zai sa ba متفق عليه Bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi Umar ɗin Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa إنما يلبس الحرير من لا خلاق له wanda bai da rabo shine yake sanya alharir متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة duk wanda ya sa alhariri a duniya to ba zai sanya shi ba a lahira متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن علي رضي الله عنه قال an karɓo daga aliyu allah ya yarda da shi yana cewa رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه kaga manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ɗauki hariri ya sanya shi a damarsa وذهبا فجعله في شماله ya ɗauki zinare ya sanya a hagunsa ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي sannan sai ya ce waɗannan abubuwan guda biyu wato zinare da kuma alharif haramun ne ga mazajen al'ummata رواه أبو داود بإسناد حسن abu dawud ya rawaito da sanadi mai kyau وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abu musa al'ashari yana cewa mazala tsira da abinci allah su tabbata gare shi ya ce حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم an haramta sanya alhariri da kuma zinare ga mazajen al'ummata amma an halatta hakan ga matansu رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce وعن حذيفة رضي الله عنه قال
an karɓo daga huzaifa Allah ya yarda da shi yana cewa نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta mana shan abin sha a ƙwaryar da aka yi ta da zinari ko azurfa وأن نأكل فيها hakanan ya haramta mana mu ci abinci daga ƙwaryar da aka yi ta da zinari ko azurfa وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه ya haramta mana mu sanya alhariri da kuma diba shi ma diba din nau'i ne na alharir sannan kuma ya haramta mana mu zauna a kan shi رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
باب جواز لبس الحرير لمن به حكة babin da yake nuna cewa ya halatta wanda yake da cutar tusa mana ya jikinsa yana mai kaikayi ya halatta ya sanya alharir
عن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas allah ya yarda da shi yana cewa رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa zubair da abdurrahman dan auf sauki su sanya alhari saboda wata susa da take damunsu متفق عليه bukhari da muslim suka rawaito باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها
a babin da yake bayani akan cewa ah, bai halatta ah, mu- mutane su shimfiɗa ah, fatin damusa ba su zauna a kai hakanan kuma ko kuma su hau kai
عن معاوية رضي الله عنه قال an karɓo daga mu'awiya allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce لا تركبوا الخز ولا النمار kada ku hau kan eh, tufan da aka saƙa shi da eh, gashin dabbobi hakanan kada ku hau kan fatin damusa
حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن hadisi ne mai kyau abu dawud ya rawaito shi
وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع
an rawaito daga abul malih daga babansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta amfani da fatin eh, namun daji irin waɗanda suke yin farauta namun daji manya irin su damusa irin su zaki da sauransu
رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح Turmuzi da Nasa'i da Abu Dawud sun rawaito da sanadi mai kyau.
باب ما يقول إذا لبس إذا لبس ثوبا جديدا ونعلا أو نحوه Abin da yake bayani akan abin da ya kamata mutum ya faɗa idan Allah ya kaddara ya sanya tufa sabuwa ko takalmi sabo ko wani abu makamancin haka.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi ya ce
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi sabon kaya yana kiran kayan da sunansa.
عمامة أو قميصا أو رداء wannan kayan da ya sa sabo ya kasance rawani ne ko riga ne ko kuma kwarjalla ne يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ya Allah godiya gare ka take kai ne ka tufatar da ni ina roƙonka alkhairinsa da kuma alkhairin da ka sana'anta wannan da shi ina kuma neman tsari daga sharrin sa da kuma sharrin abin da ka sana'anta shi mana ya Allah madaukakin sarki godiya gare ka take kai ne ka tufatar da ni wannan tufan ina roƙonka alkhairinsa da kuma alkhairin da aka sananta wannan abin da shi ina neman tsari daga sharrinsa da kuma sharrin abin da aka sananta shi da shi رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da turmuzi ne suka rawaito kuma sun ce hadisi ne mai kyau
babu istihbabi libtida'i bil yamini fil libas babin da yake bayani akan cewa idan za a sanya tufato a fara da dama
هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه
kusan duk abin da wannan babin ya kunsa to ya gabata a babukan da suka gabata a baya mana akwai babuka a baya da yawa da suka yi bayani akan cewa dukkan abin da mutum zai fara ya fara da dama to shi ma sa tufa zai shiga ciki كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا littafin da yake bayani akan ladabban bacci da kishin kiɗa da zama da kuma gurin zama da kuma wanda ya kamata ka zama na da shi sannan kuma da ladabban mafarki
باب ما يقوله عند النوم babin da yake bayani akan me ya kamata mutum ya faɗa in zai yi bacci عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال an karɓo daga bara ɗan azib allah ya yarda da su su duka biyun yana cewa
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai kwanta yana kwantawa a ɓangaren dama ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك
sannan sai ya karanta wannan addu'ar
اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت sai ya karanta wannan addu'ar daga farkonta zuwa ƙarshenta bayan ya kwanta a ɓangaren sa na dama رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه bukhari ne ya rawaito wannan hadisi وعنه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل a wata ruwayar ta shi bara bin azib yana cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mun idan za ka kwanta ka yi alwala irin alwalar da ake yi za a yi sallah sannan sai ka kishin gida akan bangaren ka na dama sai ka ce وذكر نحوه وفيه وجعلهن آخر ما تقول sai ya ambaci irin abin da ya zo a wancan hadisin kuma ya ce ka sanya ya zama shi ne ƙarshen abin da za ka faɗa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga aisha allah yarda da ita tana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin raka'a goma sha ɗaya da daddare
فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه
idan alfijir ya keto sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'o'i guda biyu waɗanda suke sauƙaƙa baya tsawaita karatu a cikin su sannan sai ya kishin gida a ɓangaren sa na dama har zuwa lokacin da mai kiran sallah zai zo ya ce a zo a yi sallah متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن حذيفة رضي الله عنه قال an karɓo daga huzaifa allah ya yarda da shi yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi bacci da daddare to yana sanya hannunsa a ƙarƙashin kumatinsa sannan ya ce, اللهم باسمك أموت وأحيا Ya Allah da sunanka nake mutuwa kuma da sunanka nake rayuwa ma'ana ya karanta wannan addu'a.
وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور In ya tashi kuma sai ya karanta wannan addu'ar ga malam ya karanta.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن يعيش بن قصة الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي
An karɓo daga Ya'ish al-Ghifari Allah ya yarda da shi yake cewa babana ya ce min
بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله yake cewa na kwanta na yi rafta ciki a cikin masallaci kawai sai na ji wani mutum yana motsa ni فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله ya ce ma ai wannan kwanciya ce wacce Allah yake kinta قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce ina daga kai dan na ga waye yake faɗa min wannan magana sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi ingantacce
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Abu Hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa من, قد من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره duk mutumin da ya zauna a wani guri bai ambaci Allah a gurin ba to zai samu wani nakasu daga wajen Allah ta waya ko kuma dai kamar dai Allah maɗaukakin sarki zai iya yi masa wani abu mara kyau wanda ba zai ji daɗin shi ba na'am
ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره haka duk mutumin da yake shingida a wani waje bai ambaci sunan Allah ba to wannan shi ma yana da wata tawaya رواه أبو داود بإسناد حسن Abu Dawud ne ya rawaito da isnadi wanda yake mai kyau
باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتديا babin da yake bayani akan cewa ya halatta ka yi rikinkine sannan kuma babin yana bayani akan cewa ya halatta ka sanya kafarka ɗaya akan ɗaya in dai baka ji tsoron cewa al'aurarka za ta bayyana ba sannan ah, babin yana bayani akan cewa ya halatta ka yi zaman dirshan ma'ana ka sanya kafafuwanka ka buɗe ƙafafuwanka ka tankwashe su sannan kuma babin yana bayani akan cewa ya halatta ka zauna akan mazaunanka sannan ka kafa eh, ƙwaurinka ka kuma samu tsumma ko kuma hannunka ka sa a cikin ƙwauren naka na'am
عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى abdullahi bin yazid yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rigingine a masallaci ya sanya kafafuwansa ya sanya ɗaya daga cikin kafafuwansa akan ɗaya متفق عليه bukhari da muslim suka rawaito وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال an karɓo daga jabir ɗan samura allah ya yarda da shi ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi sallah alfajir to yakan yi zaman dirshan a mazauninsa mana yin da ya sallah har sai rana ta fito حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة hadisi ne ingantacce abu dawud da kuma wani abu wani abu dawud sun rawaito hadisin da sanadi ne kyau وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yana cewa رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتديا بيديه هكذا ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء رواه البخاري na ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a filin ka'aba ya sanya mazaunansa a ƙasa sannan kuma ya kafa ƙaurinsa eh, sannan kuma ya sanya hannunsa haka ya a a- a wannan ɗinsa a jikin ƙaurinsa ya zauna رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرئدت من الفرق ƙaila take cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wancan zaman yana kaskantar da kai a zaman nashi wanda hakan sai da ya sa ni na kama karkarwa saboda tsoro rawahu abu dawud wa tirmidhi
abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال an karbo daga shaitan suwaid Allah ya yarda da shi yana cewa مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya wuce ni ina zaune haka
وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم Sharif bin Suwaid yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni na yi dace. Ma'ana na sanya tafin hannuna na dogara shi a ƙasa na sanya shi a bayana. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu kai kana yin irin zaman waɗanda aka yi fushi da su?
رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi ingantacce.
باب في آداب المجلس والجليس Babin da yake bayani akan ladabin zama da kuma ladabin gurin zama da kuma ladabin wanda ya kamata a zauna da shi.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال An karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه kada mutum ya tada wani da yake zaune a wani guri sannan shi kuma ya zauna ولكن توسعوا وتفسحوا
amma ku yalwata mana in wani ya zo a dan buɗa masa ka a ce za a tada wani saboda talaucinsa ko saboda shi ba wani abu bane a buɗa wa wanda ya zo daga baya ya samu gurin zama وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قال له رجل من مجلسه لم يجلس فيه Abdullahi dan Umar ya kasance duk lokacin da wani ya tashi daga mazauninsa ya ce mai ya zauna ba ya yadda ya zauna متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به idan ɗaya daga cikin ku ya tashi daga gurin zama sannan ya dawo to shi ya fi cancanta ya zauna a gurin.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Jabir ɗan Samura Allah ya yarda da shi yana cewa كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي mun kasance idan muka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ɗaya daga cikin mu yakan zauna ne ƙarshen inda wanda ya zauna na ƙarshe yake
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da turmuzi ne suka rawaito kuma sun ce hadisi ne mai kyau وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال an karɓo daga abu abdullah salman al-farisi allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mazala jira da min Allah su tabbata a gare shi yana cewa لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai yi wanka ranar Juma'a ya yi sarki yadda ya kamata gwargwadon iyawarsa ya sanya mai ko kuma ya shafa turare in Allah ya hore masa ya fita ba tare da ya raba tsakanin mutum biyu ba ya yi sallah gwargwadon abin da Allah ya rubuta masa sannan ya saurari liman lokacin da yake hudu ba face sai Allah ya gafarta masa zunuban da zai aikata tsakanin wannan juma'a da juma'a da za ta zo nan gaba رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga amur ɗan shu'aibu daga babansa daga kakansa Ah, abdullahi bin amur bin lawas yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما bai halatta ga mutum ya raba tsakanin mutum biyu ba in ba da izininsu ba رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da turmuzi sun rawaito kuma shi turmuzi ya ce hadisi ne mai kyau وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما ba a zama tsakanin mutum biyu sai da izininsu ma'ana an ka zo ka samu mutum biyu suna zaune to kada ka ce za ka zauna a tsakaninsu in ba su suka baka izini ba
وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة an karɓo daga huzaifa ɗan yamani yake cewa manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya la'anci wanda ya zauna a tsakiyar da'ira ma'ana mutane sun yi zagaye sun zauna kai kuma ka zo ka zauna a tsakiyar wannan zagayen annabi ya la'anci wanda yake haka رواه أبو داود بإسناد حسن Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi wanda yake mai kyau وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط, الحلق وسط حلقة فقال له حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة Abu Mijaz yake cewa eh, wani mutum ya zauna a tsakiyar da'ira sai Huzaifa bin Yaman ya ce masa ai Allah an ci wanda ya zauna a tsakiyar da'ira a harshen Annabi sallallahu alaihi wa sallam
قال الترمذي حديث حسن صحيح Tirmidhi ya inganta hadisi
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi yana cewa
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa خير المجالس أوسعها mafi kyawun gurin zama shine wanda ya fi yalwa رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري abu dawud ne ya rawaito da sanadi mai inganci wanda yake kan sharaɗin bukhari
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mazala tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه
duk mutumin da ya zauna a wani guri ya yi zance da yawa
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك kafin ya bar wannan gurin sai ya karanta wannan addu'a da malam ya faɗa wato subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to Allah zai gafarta masa kurakuran da ya a wannan gurin رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce وعن أبي برزة رضي الله عنه قال
an karɓo daga Abu Barza Allah ya yarda da shi yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخره إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك ل- لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس Abu Barza yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ƙarshen al'amuransa ya kasance idan zai tashi daga guri yana cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai wani mutum ya ce ya manzon Allah kana faɗan abin da da baka saba faɗi ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ina yin haka ne ba don wani abu ba illa saboda ya zama kafara na abin da ya faru a majalisin رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد yake cewa hakim abu abdullah ya rawaito wannan hadisi a mustadrak daga ruwaya aisha kuma ya ce hadisi ne ingantacce
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wani gurin zama face sai ya karanta wannan addu'a اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا na'am annabi yana karanta wannan addu'a na'am رواه الترمذي وقال حديث حسن sai mu ji ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة illa qamu an misli jifati ma mana babu yadda za a yi mutane su miƙe daga wani gurin zama ba su ambaci Allah a gurin ba face sai sun zama kamar waɗanda suka tashi daga mushen jaki kuma za su kasance cikin nadama رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ya rawaito da sanadi ingantacce وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم Na'am, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin wannan hadisi na Abu Huraira babu yadda za a yi mutane su zauna a wani guri ba su ambaci Allah a gurin ba, ba su kuma yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam salati ba face sai ya zama sun haɗu da wata tawaya a rayuwarsu. In Allah ya ga dama ya musu azaba in kuma ya ga dama ya gafarta musu.
رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau.
وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قع- من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة an karɓo daga shi abu hurairah yake cewa dukkan wanda ya zauna a wani guri bai ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a gurin ba to zai samu tawaya a cikin al'amuransa hakanan duk mutumin da ya kasance eh, ya gida a wani guri bai ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala a gurin ba to shi ma wannan zai jawo masa tawaya رواه أبو داود وقد سبق
abu dawud ne ya rawaito kuma dama hadisin ya gabata masu sauraron mu saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan gurin insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya a darasin da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh